أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على عاصم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين اما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na fiƙih ala mazhabi Imamu Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. wanda muke cikin wannan littafi mai taron albarka na risala risala abdullah ibn abi zaidin al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wannan wanda shine zai kasance darasi na hudu a cikin wannan littafin insha Allah subhanahu wa ta'ala a yau muna ranar alhamis sha biyar ga watan jimadal ula haka ne ko dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda shi ne shidda ga watan sha ɗaya watan novambar ko dubu biyu da ishirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai tara albarka masallacin sabil huda gaban katar da magaram Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka da faɗan gaskiya da aiki da shi, ya fahimtar da mu gaskiya yadda take. Idan ba mu manta ba, ha'ilau dai muna cikin wannan babi na farko da babin malan ya karanto tsantsar aƙida a cikin shi, wanda shi ne babin matan tuku bihil alsina ko, wata taƙidu bihil af'ida min wajibi umuri diyanati, babin da abin da ake so halse su dinga furci kan shi zukatu su kudurce shi su rike shi na daga wajibi na wato al'amari na addini wanda idan ban manta ba muna cikin bayani lokaci ya tike mu kenan yau insha Allah zan mu ci gaba da darasi muna ƙara tunatar da jama'a cewa wannan babin dole mu rike shi da kyau mu fahimce shi da kyau mu fahimci tsantsar aƙida saboda ita ce addinin namu da ka kuskura ka yi derafe a nan ka haɗi ka san a wannan a zamanin ilimin zamani akwai not eliminator da ake cewa ko to da ka haɗa aƙida aƙida not eliminator ce da ka haɗi sai fini an gane ko da ka haɗi nan kawai shirme zaka yi dai to ita kuma ya ne zaka yi kai evitan ta kaki haduwa dole sai ka karance ta abu da yawa zaka gani a al'adunmu a yau da gobanmu a wane ne dinmu muna yin shi amma in ka bincika sai kaga wannan abin ashe yana cikin shirkiyat ashe yana cikin abin da ma yana iya warware ma musuluncinka ashe yana cikin abin da zai sauya ka daga musulmi ka sauya suna to in ba mu tsaya ba muka karanci irin wannan abubuwan kullum zan mu kasance cikin kwaba kullum zan mu kasance cikin kurakurai an gane ko to nan zan mu gani kamar bayani yadda ya gabata malam ya zano ya zano ya zano yau insha Allah zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala fadar malam inda yake cewa a cikin babin khalaqal insan wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilayhi min hablin warid malam yace khalaqal insan Allah subhanahu wata'ala shine dai Allah nan idan ban manta ba bayanin baya sai ya ce wa huwa fi kulli makanin an gane ko bi ilmihi Allah subhanahu wa ta'ala yana kowane guri amma da ilimin shi ilimin shi ne ya watsu ko ina amma shi Allah yana ina yana sama ar-rahman 'ala al-arshi stawa to shine malai ya ci gaba da ce ma khalaqal insan Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci mutum wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah shi ya san abin da ranka take sassaƙa maka, wa huwa aqrabu ilaihi min hablin warid, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kusa da kai game da jijiyarka ta wuya, wama tasqutu min waraka, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ai babu wata ganye da za ta faɗo daga cikin itaciyar ta face Allah ya santa. Wala habbatin, wala habbatin fi zulmatil ardi wala wata ƙwaya da za ta fice a cikin duhunne na ƙasa, wala rotbin, wala ɗanye, wala yabisin, wala busasshe, illa fi kitabin mubin sai dai yana cikin littafi abin bayyanewa. Malam nan sai ce ma halakal insan, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci mutum. An gane ko? A nan zaka gani malam yana son ya kai hora ma wani ilimi daga cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala shine ya kawo maka wannan bayanin wanda asalin bayanin aya qur'aniya ce wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana a cikin suratu qaf aya ta shidda ko walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu an gane ko yace ma to Allah shi ya halicci mutum sannan da kika sani a jikin mutum a tsarin ka na mutum za a san menene ɗinka abinda ka bayyana an gane ko sannan kaga daga cikin halittar mutum yana daga ciki akwai lokacin da mutum ran shi bata sake-sake inda kana halke in kana cikin hala shuriya in kana cikin eta de conscience ba kana barci ba ko ka suma ko ka yi menene akwai lokacin da ranka bata ma sake-sake kawai da ka saurara in ma wani abu kake kawai ranka ita kadai tana hirata an gane ko hadisun nafsa ake ce mashi zancen zuci zaka ga yanda ake ciki a tumoman ita ranka batta gajiya da zancen zuci lokacin da zata daina lokacin da baka cikin lashuriyanka shi kuma da baka cikin halinka baka san tana yi ba ko bata yi haka ne ko to wannan zancen zucin da ranka take yi eske har kai kana iya kididdige da abin da kake zancen zuci kanshi ba san ko mun gane ba yanzu in kana zamne zaka gani kawai ana zamne kin sai ka hankalto ka gane me ranka take ce ba ita kuma tana can ta yi can ta yi can ta yi can tana ta sake sake ta rada ta rada ta rada kaga hatta da kai wasu ilimi ne wanda suke mami eh shafe a cikin tsarin ranka suke amma suna kuce maka wasu abubuwa wasu baka san baka ma san me kake yi ba sai can in kai intibahi ka gano to shi kuma Allah wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu duk abin da ranka take sassakawa Allah ya sani karshen ta dai kenan karshen koyewa karshen koyewa a cikin ka menene zancen ranka shine karshen koyewa akwai abin da ya yi shi koyewa a cikin ka saboda zancen rai yana daga cikin abin da ko likita ka je abin cika wa zai ganin shi amma a ada ɗinka komi naka in likita ya je ya san position ɗin shi cikin iko Allah haka ne ko a cikin ilimin da Allah ya bashi amma wannan zancen ranka kai ma karan kanka ishafan ka take maka ishafe take maka amma Allah subhanahu wataala wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ya riga ya san shi wannan matukar ilimin Allah ne balbar ma Allah subhanahu wataala ya san abin da yake shi boyuwa an gane ko ya san abin da ya yi shi ɓoyuwa kenan duk ɓoyuwar wannan batsinin shi duk yadda kake tunani ka shiga ka ɓoye ka yi batsini Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi ya san shi ba ya ɓoye mashi ba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin warid Allah subhanahu wata'ala ya ce min fi shi kusa fiye da jijiya jijiyar ka ta wuya jijiyar nan ta wuya ita ce jijiya babbar jijiya da take kai jini a cikin kai da kwalwa da wane ne wanda take sirkile wanda jijiyar nan jijiyar nan in ka samu ka bugi mutum da ita bugo mai kyau wuraren nan take an gane ko eh ba ba nuna ta ba yake kai ba wuraren nan take dan yanzu in ka matse ma mutum ita kyarke sai gwanda yana suma saboda ita ce take kai menene an gane ko take kai jini a ciki eh wurin armar su ana dan gwada ma wasu daga cikin ta eh in an san ka kai nivon da da kayi hankalinka amma yanzu ka gwada ma yara ita ai a wasa wani yaro zai je ya kashe wani ko kuma ka dinga gwada mu masu zuciya ita wani kawai ka bata mai rai rikici ya hada su kuf kawai kana matse ta kyalke second zaka gani mutum ya doke rezo saboda ita ce babban jije dan dama in ka mata wani kyaukyawan mari mai kyau an gane ko sai ka ga mutum yayi mi yayi rantare kawai sai fine to ita ce hablul warid kaga ai tahi komi kusa da kai saboda ita ke doke da nau'an ma wasu sinadaran da za su kai jini da zai kai kwalwa a kanka da an rike si an dan tsaye da jinin da za a samu matsala an gane ko to Allah subhanahu wataala ya yi ka kusa da ita a nan malaman tafsiri sun ka fassara guda biyu an gane ko Allah ya yi ka kusa da jijiyar wuyanka ta yake nan wata ma'iyya ce kusanci na shi karan kanshi subhanahu wataala da ilimin shi da sanin shi da komi wannan haka yake an gane ko malaman tafsiri wasu kuma sai suka ce ba wannan ba ake nihi wannan kusancin na mala'ikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakkala su kula da kai an gane ko ai yanzu dukanmu kowa yana da mala'iku mala'iku mala'iku masu kulawa da mu an gane ko sosai masu kulawa da mu alasabil misal mi muke yi kaza kaza suna kiyaye mu suna kaza kaza yanzu ka sai misali yanzu ka zo ka kwanta nan ƙasa baka taɓa ganin mutum ya yi marisa ba ya shayu ya yi kwana biyu a ƙasa lahiya lau ko kwana wurin nawa to amma yanzu mutum a huddaran a ashe shi ƙasa ka gani da an jima sai kaga kwari sun fara taso mashi sun san babu ba mai kare an kwashe su sun tahi mission accompli ta kare an gane ko kenan sai suka ce wannan mala'ikun ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake turowa kamar yadda ya faɗa da cikin suratul infitar wa inna alaikum lahafizin ai akan ku an sanya muku mala'iku masu kiyaye ku kiraman katibina wanda su masu karamci ne masu rubutawa duk abin da kuka yi sai sun rubuta an gane ko duk abin da kuka yi sai sun rubuta shi ba su barin ko kaɗan kiraman katibina shine wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin ware malamai suka ce ai wannan mala'ikun sune wakilan Allah subhanahu wataala wanda suka Allah subhanahu wataala ya turo ma kowane kuma ake passation de service to suna tare da kai kusa kusa an gane ko in ka doka a cikin suratul waqi'a Allah subhanahu wataala yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ai Allah subhanahu wataala ya ce mu mun yi kusanci gare shi fiye da ku da kuke tare da shi alhali ku kun ba ku gani kawai sai dai ku ba ku gani ne an gane ko falawla iza balagatil hulqum an gane ko wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ya ne lokacin da rai ta kama karkata ta kawo gargara an gane ko wa antum hina idhin tanzurun lokacin ku kuma kuna gani ga kuna kallo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ba ku gani Allah subhanahu wataala ya ce mu mu kusa gare shi fiye da ku an gane ko kenan ka ganin sai aka ce wannan qurbai kusancin wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin warid kenan wannan qurbar ta mala'ikun ne an gane ko wasu malamai suka ce kawai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce eh Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka kusa da shi bi ilmihi bi taqdirihi bi kulli shay an gane ko yana tare da shi da ilimin shi da kaddarawa shi da tasrifin shi yadda zai Allah ya yi ka kusa da kai an gane ko saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san menene zai abku har suka ba da hujja ya san me zai abku kan ya abku tare da kai lokacin da zai abku da wani lokaci zai abku har suka ba da hujja kaman annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin innakum la tad'una la tad'una asamman asamma wala ghaiban ku ku sani ba wanda kuke roƙa ba kurma bane ba ba wa bai shi bane ba wala ghaiban kuma ba wanda bai nan bane a'a yana nan tare da ku inna ma tad'una sami'an qariba ku sani kuna kiran kuna roƙon wanda mai ji ne kuma yana kusa da ku an gane ko haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an annabi idan bayi idan bayina sun tambaye ka inji Allah akai na kace ina kusa da su Allah subhanahu wataala a bangaren roƙo yace ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa roƙon mai roƙo in ya roƙa Allah kawai shira yake kace ya rab an gane ko garanti ne aka baka Allah ya ce ujibu da'watad da'i iza da'an kawai kace ya rab Allah ya ce labbaik Allah ya ce labbaik abdi na amsa maka kai bawa na to kaga wurin nan ana kama mu yawa ana kama mu yawa yanzu da yawa daga cikin mu sai ka gani kan ka roƙi Allah sai an sai an kai sai ka shiga cikin matsala jallu joga kawai ka daga hannu ka ce ya rab sai lokaci lokaci Allah subhanahu wata'ala yana son ya ji bawon shi ya roke shi dan ya biya mashi bukatan nan tashi duk matsaloli da kake gani muna shiga cikin rayuwa kaga mun shiga kakani kai kaga mun rasa yanda zan mu mu roki Allah rishin roƙon Allah yana ƙara kawo mu wannan abin in ka roki Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ka sa sai ya yaye maka matsalarka in Allah subhanahu wata'ala ya dan jinkirta ma yaya matsalar nan yana son ladan ka kai ya yanke ne daga wannan matsalar da ka roka an gane ko saboda ka san lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya jarraba ya jarrabta ka kana cikin jarrabawa kana cikin lada to in kaga ka roka an dan jinkirta ma ka sa garanti an karba an dan jinkirta ma Allah subhanahu wata'ala yana son kan ladan ka ya yanke ne abu na farko daga cikin jarabawa da ke ciki abu na biyu Allah subhanahu wata'ala sai ya baka abin da ya yi shi abu na uku a kai ma ladan ka lahira kai ho a roƙo baka taɓa haɗuwa ba kai mumuni in ka ga mumuni ya yi roƙo to daman kawai ya sa ya gagara ne yana jin kawai cewa a ce ka roƙi Allah ya ce yau ake ruwa ƙasa na shanyewa Allah mana gafara ka ce yau ake roƙo Allah ko ka ce muna ta'adda muna ta'adda shiru muna ta yi shiru kai kaja ka yanke kauna kawai in ka ce Allah kawai ina da garanti da kaga ya shinkirta kawai kana da garanti an karba kawai akwai dalilin an gane ko dalilin shinkirta wa shi wanda ya shinkirta ya hika sanin hikimar da ta sa ya shinkirta dan me ya shinkirta kuma yaushe zai baka kenan menene na tada hankali mun gane ko kaga sai yace ujibu da'wata da'i idza da'an wannan fa inni qarib Allah yace kenan ka hada masu ya Allah subhanahu wata'ala yana kusa da su shine wannan kusanci na Allah subhanahu wata'ala Allama al-Allama Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace ma'iyya ta Allah kasancewa Allah yace yana tare da bawa ta kasu kashi kashi kasancewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da bawa ta kasu kashi biyu an gane ko akwai ma'iyya ama wadda kowa ta hada kowa da kowa akwai khasa akwai keɓantatta mun gane ko in aka ce ma iya ama wadda ta haɗa kowa da kowa an gane ko babu hiran mumuni babu hiran kafiri babu hiran mutumin kirki babu hiran mutumin banza kowa da kowa Allah yana tare da kowa saboda Allah subhanahu wataala yake faɗa mana a cikin suratul hadid wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yace yana tare da ku a duk inda kuke kowa ne ne sans exception kenan duk abin da kake tunani kwabar da kake tunani Allah yana ganin ka an gane ko kana tunanin ka je ka yi kaza kaza kaza ka san mumini na kirki menene ke hana shi yin zunubi da kwaba da wannan tsoron Allah saboda ya san Allah yana ganin shi amma ai ba hin shi iya morewa ba aka yi an gane ko ba hin ka iya morewa ba ne aka yi ko kana tunanin an hi ka iya morewa ko kana tunanin an hi ka iya holewa in ka samu dama ba sai ka fi kowa damawa ba to kawai mi ke hana ka Allah ya hana kuma Allah yana gani da shi yasa kullun kullun yana daga cikin hikima ta tarbiyya yaranka in sun yi laihi ka dinga sanya musu Allah yana ganin ku ku ji tsoron Allah wannan abin in ya rasahu a zuciyarsu ya zamna a zuciyarsu to ko sun girma haka ne tun suna yara ka ji tsoron Allah Allah zai san mai kaza kaza kaza yaro aka ce bahaushe ya ce yaro guri ko yana mazan ɗauka yana mazan koyo to ka sanya mashi akai Allah yana ganin shi ka huta shi kenan kawai ta ƙarshen tarbiyya kenan amma da yawa nawa ka gani da yawa yaran suna tsoron ubansu kamar hutar rai da ajali amma o uban bena abin da zasu bargaza da an ce menene baba bena kalle sha ne fala la suridans ko eh haka haka adashi din suke cewa ko Allah mana gafara to amma in ka samu Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kake Allah yana tare da kai an gane ko wannan tsoron Allah kullun shine ke hana ka mumini kai yake hana ka yin wani abu ba ba wai ba wai ba wai tsoron wani abu ba saboda kana da wurin da zaka je kai halwa kai abinka ba wanda ya riga ya sani ba wanda ya sani in ma tsoron mutane su ga kayi ne a'a kawai tsoron Allah mutanen ne ya sa ka ki zuwa kai halwa ka tsaya a mumuninka mun gane ko wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan kenan mitece ma'iyya kasancewa Allah tare da ya kasance da bayan shi kowane bawa mumuni kahuri fajiri shi yasa duk abin da zaka yi duk abin da zaka yi Allah ya sani shine wancan satin ne muka yi bayani ko in kana son ka more ka ci karanka ba babbaka ka shi dadin ka ka je lahira ka a tambaye ka ka tsere ma abu hudu ka tsere ma abu hudu ka je kai zunubin ka in ka san ka tai wurin da babu wannan abun guda hudun kai zunubin ka ban mai kama ka aka ce na farko muraqabatullah inda ka san Allah bai ganin ka kaga babu wurin nan na biyu akwai muraqabatul ard ƙasa an gane ko kaje inda ƙasa babu ƙasa yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha kaje inda babu ƙasa na uku kaje inda babu mi mala'ikun da Allah ya hafaza an gane ko ya dora maka yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati ka koce ka tsere ma mala'ikun na wanda suke bibiyan ka suke dosane da kai na hudu shine ka tsere ma gabanka al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ka gani gabanka za su ringa magana su ce mun yi kaza eh hannu ya ce muka je muka je muka je kawa ta ce da ni aka je a zo a tabbatar sai an gama a daman kahuri ne sai an mai wannan shari'a a ce kawai wuta za shi kaza kaza ya ce Allah wannan shari'a da aka mani kai kace ho baka zalunta kowa haka ne ko ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce tabbas Allah bai zalunta kowa ya ce to Allah wannan shaidai ban yarda da su ba wa kake sanya ma shaida ni zan ya ce ni zan yi shaida da kaina ni na je na yo abuna a bani in faɗa abin da na je na yo Allah ya ce an baka shaida to kasan ai baki ba ya haɗu gaskiya ba eh baki ya kaga baki inda ya hudda kai ne a ce kawai ka hudda kanka ko kai yanzu a ce kawai ka hudda kanka a baka wasu mahaukatan kudade ai kasan akwai tsari to baki ya iya hudda kanshi shi yasa Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim ranan nan zan murihe bakunan su wa tukallimuna aydihim hannayensu su dinga mana magana wata shahadu arjuluhum bima kanu yaksubun Allah subhanahu wataala ya ce kawahuwansa suna ba da shaida suna da mu aka je suna sai hannu ya ce aka je aka je aka yi kaza kawa ta ce da ni aka je ayi ta wadi sai an gama an gama yanzu kenan hujja ta kare ko kai kama kanka shaida ya isa ya ce kun ba haka ba sai a saki bakin wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai su dinga ce ma gabansu ni yasa kuka mana wannan shaidai ni yasa kuka yi shaida a kanmu ku zo ku yi shaida abin da zata yi mi zata je tarjirin mu ya mu ta gaba daya sai gabban nashi su bashi amsa su ce an takana Allahu alladhi an taka kulla shay ai Allah subhanahu wataala da ya ba kowa damun magana shine dai ya ba mu damun muka yi magana to kaga wannan sune muraqibun al-arba to nan ma'iyya ta Allah akan kowa da kowa sannan sai ma'iyya khasa an gane ko ko ka ce ma'iyya muqayyada wadda take kebantatta ma'iyya muqayyada ita kuma ita ma ta kasu kashi bi akwai ma'iyya bi shakhsin da ma'iyya bi wasafin Allah ya kasance tare da mutum ko wani mutum ko kuma Allah ya kasance da wani siffar wanda ya ɗauki siffar nan an gane ko kiran kaga ita wannan ma'iyya ama ta mice ce Allah yana tare da kai duk yana kallon mi kake an gane ko ita kuma khasa Allah yana tare da kai saboda kaza ɗinka misali ma'iya ma'iya bi shakhsin bi bi wasfin afwan ma'iya da siffa siffa wasu wasu mutane sai Allah subhanahu wataala yake ce mana inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da wa wanda suka jimi tsoron shi kuma wanda su ne masu kyautata kaga ita wacce ma'iya ta kowa da kowa ta mice ci ana kontrolan ku ne an gane ko nan kuma ma'iya saboda ka ji tsoron Allah Allah yake tare da kai saboda mi saboda takuwarka kenan kaga Allah yana tare da kai waye isa ya taba ka kowa ma ya juya ma baya bare to in Allah yana tare da kai duk wani mutumin kirki sai ya kasance tare da kai in Allah bai tare da kai duk wani mutumin kirki sai ka gani ba bai san ka saboda hadisin wancan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wataala in ya so mutum akan ƙasa na da Jibril sai Allah ya kira Jibril da ya kira Jibril mala'iku duk sai su soma duk sai su suma da sun ji an kira jibril wallahi mala'iku su suka san girma Allah ka duba daga jimmi kiran jibril duk sai su suma duwatsu da suka san su girma Allah sama da ta san girma Allah ƙasa da ta san girma Allah da aka ce Allah ya ɗauki ɗa sai Allah ya ce mi takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard وتهر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا halittun nan sun san girma Allah sama ta kusa ta tsatsage ta faffashe ta ta zubdarwa an gane ko ƙasa ta so ta bubbude ta tsatsage duwatsu su radaddage su murje saboda sun ji an ce Allah ya ɗauki ɗa Allah yana da ɗa abin ya yi girma akan suskatin zira ai kana neman kana neman wanda bai san girma Allah ba sai mutum mutum qalu bi anna lahu wildan wa sahibatan zuran alayhi wa buhtanan wa tadlila suka ce wai Allah ya doki da ya doki mata kawai ka duba zur da buhtan yankin ƙarya da bata da rudi ba rishin sanin girma Allah ba kai yanzu Allah ya ce kalkai kaza kai abun ma sai ka yi shi zaka shi daɗi so da yawa daga cikin mutane haka ake sai ka yi abu kuma ka san Allah ya hana kuma lokacin ma zaka shi daɗi kuma wai haka zo kana ba da labari kai bari ma ba labari ba ka san Allah ya hana abu kaza kai yanzu a titi gaban kowa zaka yi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana yin rangwame ga mutane banda masu bayyana zanubi banda masu bayyana zunubi ka duba wani irin zunubi ne ban bayyana wa yanzu ka zo kayi kenan kayi shi kirikiri ayi abin da za a yi Allah mana gafara Allah kare mu bi wasafin shine da siffa ta kaza Allah yana tare da wanda su ne suka ji tsoron shi kuma su ne wanda suke mi masu kyautatawa can kuma a hadisi Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa yana tare da uh, waliyin shi, an gane ko, man adani waliyar faƙa da zan tuhu bil harbi, wani hadisin ba ya kwanta mani in ya zo mun kashi insha Allah. Ka gani, sannan in ka ɗauka da Allah ma'iya ya kasance tare da mutum special mutum wane kaza, nan mun ga da siffa kaza ko Allah yana tare da masu kaza, Allah yana tare da inna Allah ma as-sabirin inna Allah ba alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Allah yana tare da masu hakuri Allah yana tare da kaza an gane ko to yanzu bi shakhsin Allah yana tare da mutum wani an gane ko yace menene kaman misali ka duba lokacin da Allah subhanahu wataala yace idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن inna Allah ma'ana lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tare da abubakar su biyu a cikin kogo abubakar na siddiq ya ce ya rasulallah da ɗayansu zai leƙa ƙasan ƙawahuwan shi wallahi da ya ganmu annabi sai ya ce mai ma zannuka bisnanin lahu salisuhuma mi kake zato da mutum biyun wanda Allah ne na ukun nasu sai Allah ya ce ka duba lokacin da yake ce ma abokin shi kalka yi bakin ciki kalka damu ba damuwa Allah ne yake tare da mu kaga nan bi shakhsin Allah yana tare da annabi da abubakar an gane ko to ai kaga ba anan tare kalka doko tare ma'iyya ta zatin Allah mun gane ko ba haka ba ake nihi a'a wannan matsalar mu ce ta kenan ma'iyya ce ta me ta Allah yana tare da su kuma shi zai kare su ba wanda ya isa ya taba wanda Allah yake tare da shi ko shi wane ne an gane ko Allah kasance tare da mu lokacin da Allah subhanahu wata'ala kuma yake ce ma Musa inni ma'akuma Musa ya ce qala rabbi inni qataltu minhum nasan fa akhafu an yaqtulun وأخي هارون هو أفصه مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون تضاهب أن تراها ونبقى تضاهبت إنني معكما أسمع وأرى بايا قال لا تخافا الله سبحانه وتعالى يتكلم جسر موسى كيد هارون kar ku ji tsoro inda ni ma'akuma lalle Allah tabbas ni ina tare da ku asma'u wa'ara ina ji ina gani kaga ana Allah subhanahu wataala sai ya tabbatar ma kanshi siffar ji da siffar gani an gane ko asma'u wa'ara ina tare da ku ina jin mi za ku je ku haɗi mi za a haɗa muku wurin fir'auna kuma ina ganin mi zai abku ba wanda isa ya taɓa ku ai in ka lura Musa ina ya tahi ai da ya kashe wannan ne ko mutumin firauna sai ya ji tsoro ya tsere don kasta kama shi ko ya ce fa'izan lazistan sarahu bil'amsu ya sarahu ƙala lahu musa innaka lagawiyun mubin falamma an arada an yabtusha billadhi huwa aduwwun lahumma qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wama turidu an takuna min al min al muslihin ko na'am wama turidu an takuna min al muslihin kaga sai ya tona mai asiri yace musa so kake ka kashe ni kamar yanda ka kashe mutumin nan na jiya dama an kashe mutum ana neman mene ne wa ya kashe shi kenan shi kuma wannan da suke hada ya jumi ya ji kenan musa shi ya kashe shi an gane ko fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab an gane ko a falamma tawajjaha tilqa madyana sai annabi musa ya ta ina ya ta madyana qala sa rabbi ay yahdini sawa sabil ya je madiyana ya je ya zamna ya iske shekun kabir din nan wa abuna shekun kabir qala inni uridu ya mashi auren shi ko auren da ya ida duka ya dawo zai dawo yana tahiya da iyalan shi sai aka ce a Musa yanzu ha da ya je ya ga wutan na aka ce Musa wurin Fir'auna zaka Musa abin da ya fara hado mashi a rai sai ya ce rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun ya ubangiji ni wana kashe masu mutum daga cikinsu ina tsoron in je su kashe ni kambacin mutumin da na kashe masu gasan ai da ba ya hiya ha a da ba ya hiya kan baka gani ba wata kabila taguwa aka kashe sai da suka yi shekara arba'in suna yaki taguwar su ce ɗai ya kashe daga taguwa kawai suka yi shekara arba'in suna yaki da kawai da ka taɓa mutum kawai sai ya kirawo kabilar tasu duka ana zamna ana zamna mutum kana taba shi sai ce ya ku hausawa ga wani ga wani buzu ya so ya bige ni shikenan sai su taso mashi sai su kashe shi buzaye su ce ya ku buzaye ga wani bawo shi ya kashe namu ai tai to bare shi Musa ya kashe lokacin Fir'auna ya kashe mutumin Fir'auna kuma an maido shi wurin Fir'auna kuma da ya dawo me zai ma Fir'auna kalubalanta shi zai yi ka duba duk izan milkin fir'auna ƙalubalanta shi zai yi daman galihi can shi yasa suka ce mai alamnu rabbi ka fina walidan walabi safina min umurika sinin sai suka tuno mai wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min alkafir daman ga abin da kai ha da nan wurin mu kake mu muka hore ne ka tun kana yawo aka mashi gori yace ga abin da kuma ka zo ka abuka ka tahi an gane ko to a dai abin da muke so muhallin shahid ka gane nan ka yi tunani ka gani a yadda fir'auna yake kowaye ma Musa tsaye in ya zo mi zai mashi kan ma ya mashi magana ya ce ya kalubalanci mulkin nashi ka san wancan lahi za a fara wannan amma da Allah ya ce inna ni ma'akuma fir'auna daidai da daidai da daidai da bulala bai samu ya daga daidai da yatsa bai daga mashi ba ta magana kawai aka yi a ta magana ta tabbaki kawai aka yi fadin fadi fadin fadi ta gani to ma'iya ta Allah kenan shi yasa in Allah ya kasance tare da kai an gane ko ka huta kuma ya ne zaka yi Allah ya kasance tare da kai eh fazullah annabi ya ce mi ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai wannan yaro ni zan sanar da kai wasu kalmomi sai ya ce ihfazullah aha ya hafazuka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka wallahi kana kiyaye dokokin Allah ba wanda ya isa ya taba ka su je su yi makircin nasu a ƙulla ma hassada a ƙulla ma sharri a yi wane ne in ka kiyaye dokoki Allah Allah sai ya huda ka in ka san yadda za ka yi bayan da ka kiyaye Allah duk yadda za su yi sai ka huda sun malayakun amurkum alaikum humma ya ce sun maƙudu ilayya wala tun zirun kan ma ku saurara mana ya ce don ya san yi ya kiyaye dokokin Allah kuma ba yadda aka iya ka kiyaye dokokin Allah ya hafazuka ihfazullah tajidhu tijahaka ka kiyaye dokokin Allah zaka samu Allah a tare da kai da ka kiyaye dokokin Allah shikenan ko kai yanzu ka kiyaye dokokin Allah ka shiga tare da Allah Allah kaza yake so ka kai shi Allah bai san kaza kai editan shi shikenan shikenan ka kuyaye dokokin Allah shi kenan ba wanda ya isa ma wani abu kuma ka zama cinne ne ka zama ka zama cikin waliyan Allah subhanahu wataala an gane ko kuma in ka zama cikin waliyan Allah hadisin da muka kawo dazu man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi in kai duk wanda ya kiyaya da kai shine kamar yayi declaration guerre tsakanin shi da Allah faqad azantuhu bil harbi kai walillahi al-masalul a'la walillahi masalul ala kai yanzu misali ko ko Trump da yace in ka taba wane ka tabo yaki da shi ai ka san me ka tabo makanka bare Allah subhanahu wataala to wannan shine ka zama waliyi sannan in ka zama waliyi a wancan hadisi Allah Allah subhanahu wataala yace kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi jin ka da kake ji jin ka da kake ji dalilin da zaka gane wai kana cikin waliye ko baka cikin waliye jinka da kake ji Allah zai kiyaye jinka baka saurare sai abu mai kyau an gane ko mi kake saurare Qur'ani ina kake Qur'ani ina zaka Qur'ani karatu kaza kaza kaza amma da an shima an ce ka kan gangan gan da ku a ciki ai ka san shin nan kawai da kai da shedan kuki saurare aje kawai da ka saka ekutar kawai lahiya launi da ka shiga TikTok tak tak tak akwai matsala wa basaruhu alladhi yabsur bihi Allah subhanahu wataala yace zai kiyaye ganinka da kake gani da shi wallahi abubuwan da muke kallo yau a salulan mu diyawa daga cikin mu ko kare bai ci kawai saboda salula ta zama menene ta zama mugun abu da ka keɓance special Allah kadai ya san me kake kallo to da kaga kana wannan lalatai kai da shedan ne shedan ne waliyinka baka zama cikin waliyan Allah saboda kai da waliyin Allah ne wallahi Allah zai kiyaye ka abba abinda zaka gani sai abin alkhairi warijilul lati yamshi biha Allah ya kasance shine zai kula da kawahuwan nan naka da kake tahiya da shi ina za ka karatu makaranta masallaci wurin wa'azi kaza sada zumunci gaida marar lahiya kaza kaza kaza nema halaka wa yaduhu allati yabtush biha sai ya kasance Allah ya ce shi zai kasance hannunka wadda kake damƙa da ita mi ka damƙo halak mi ka ɗauko qur'ani mi ka ɗauko littafi amma yanzu yanzu in ka ɗauki samarin mu illa man rahima rabbuk mi ka damƙo ya damƙo hannun wancan ya riƙo kan wancan ya la hawla wala quwwata illa billah balle balle kamarat ah non kamarat non camaratis kawai gaisawa ake lahiya lau etidiyan Allah kare mu Allah mana gafara to da ka gani wannan abin kana ganin shi tire simple leje ba wani abu ba to ce din yayi gini ya rame ya raraka cikin zuciyarka ya samu wuri ya zauna baka cikin waliyan Allah amma in ka zama kasance Allah ya kasance tare da kai shikenan ka zama waliyan Allah ba abin da ya isa ya taba ka Allah samu cikin waliyan shi ba amin din ba mu aikata eh amin amma mu aikata eh mu aikata kasan kasan wurin amin masha Allah mun shahara amma aikatawa illa man rahima rabbuk Allah mana gafara mala ya ci gaba da cewa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata faida ta isa ta sanko sai Allah ya santa wala habbatin fi zulumatil ardi wala wata ƙwaya da ta binne a cikin duhu na ƙasa wala ratbin wala ɗanye wala yabisin wala busasshe illa fi kitabin mubin sai dai yana can rubuta a cikin littafi mabayyane kasan wasu abubuwa in kana son ka gane yanda ƙudura Allah subhanahu wa ta'ala take wasu abubuwan kaɗan dinga aura su da hankalinka mun gane ko wasu abubuwa kun ba a auna su da hankali yanzu a misali wala tasqutu min warqatin illa ya'lamuha fai bata isa ta sauko ba sai Allah ya santa a lokacin bazara mun san bazara lokacin ka kaba wannan ko lokacin da duk wani ice yana ka kaba ka duba mena na kowa gidanku ko na cikin gidanku fai nawa yake zuda farfo ba ji ba farfe gwanduma kan mu je farfe da ta kaɗa na wasu kasu ba to ka ɗauki na garinku ka ɗauki na ƙasarku ka ɗauki na duniya wanda a duniya akwai gabat ya ake nihi da jungle wanda su son da jungle wanda babu abin da zaka isko sai itace wani irin itace ne ke da kwai a duniya ka iya lissaha su kai yau aka ce ka je wurin director na osu foray na zandar ya hada ma ice nawa ke da kwai a zandar wala bai sani ba ya isa sani ice nawa ke da kwai a zandar ai bai sani ba to ya kake tunani itacen duniya kuma ka duba kakkabar da ice yake zudawa a bazara ba fe inda ta isa ta sabko sai Allah ya bata izini ta sabko illa ya alamuha mun gane ko duka duniya kuma kowace Allah subhanahu wata'ala ya san lokacin sabko wata ya shi kamata ta sabko lokacin da ta sabko sannan ka duba fe din kirkan su a feram pantice fe ce tiji wace ce wace ce illa ya alamuha Allah subhanahu wata'ala ya santa ai kaga wannan shine malala gashin tumkiya wannan ya yi karhin malala gashin tumkiya sai dai sai dai giwa dai wannan Allah mana gafara Allah subhanahu wata'ala ya santa wala habbatin fi zulmatil ard doki misali doki misali a damuna an an yi ruwa a garin ku zandar zandar kadai zandar da ƙauyenan ta misali eh shibka tiya nawa ake shibkawa Na'am. Tolo sanu Allah mana gafara. Tiya nawa kake tunani za a shifka? Kaga ba iyaka. Na'am. To ka duba duniya tiya nawa ake shifkawa. To duk a tiya ɗaya ƙwaya nawa ke da kwai. Kai kan mu zo kan mu zo tiya, kan mu zo tiya. Hatsin da aka shifka a gonan mai gari mai gari wane ƙwaya nawa ce ƙwaya nawa ce to da shimkokin da kuka shimka da wanda suka zo suka haɗu da kansu da wanda tsuntsaye suka shimka kasan tsuntsaye ma suna shimka wasu shimkokin ai kawai ganin suka ki da wanda ƙwari suka shimka da kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya huddo da kanshi ƙwayoyin kawai Allah subhanahu wata'ala ya niyya ya huddo su irin su hamba ma sunanta ko ita ce wadda aka ce ba shuka ta baki to duka wa'annan ƙwayoyin nan fi zulmatil ard cikin duhun ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya san kowace shi ke sarrafa ta shi ke sa ta yanzu in ka duba misali ƙwaya misali in ka nasa ƙwaya kai ke seta ta ta huto tunda daga ina ƙwaya take jarme daga saman ta ko in ka zuba kai ke seta ta ta juyo ta huto ta san nan ne sama duka Allah subhanahu wata'ala shi ke sa wannan aiki ya juya ta ta juya ta fara hutowa ta daga can ta zub da rasin fi zulmatil arda Allah duka ya santa duk duhun kasa da ke da kwai a yanzu haka kaya nawa ke da kwai cikin kasa wala ratbin babu abu danye ko ya yake ko menene danye ne wala yabisin ko busasshe ne illa ya alamu illa fi kitabin mubin nan malam duka in ka lura sharhin menene yake ma ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmi can baya ko yana ko ina da ilimin shi shine yake ƙara daddaka ma sharhi na ilimin Allah subhanahu wataala wa huwa fawqa zalika abin kuma duk ya wuce nan yanda kake tunani wannan wai abin da mu zan mu iya hararowa ne da abin da Allah ya faɗa mana wanda kwalwar mu za ta iya doka akwai abubuwan da mun san su ba haɗa mana ba mun san su ba Allah ya san kayan shi Malam sai ya ci gaba da ce ma, Alal arshistawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita saman kan al'arshin shi, sai ka ce istiwa an yali bihi daidaita wadda ta yi daidai da shi. Kaga ya ɗanyi bayanin nan a cikin waccan mukaddima ko ta harkon littahi nan kuma babu ne muke ciki. Istiwa an yali bihi, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi daidaita wadda ta yi daidai da shi. kamar yadda aka zo aka tambaye imam maliko wani dan bid'a ya zo ya ce imam ar-rahmanu ala al-arshi stawa ubangiji Allah mai rahama ya daidaita akan mi al-arshi yace to ya ne daidaita imam ya sadde kai imam malik yayi zuha ah mu ba abu mana an tabo mu ba abu to kai yanzu a wasu abubuwan ka gane kai yanzu abinda zaka lura sahabbai dissan neman iliminka wallahi sai hika tabi'ai dissan neman iliminka wallahi sun hika an gane ko duk ba su yi tambayan nan ba abin bai zo a wannan ɗinsu ba kai ka zo ka yi tambayan nan a ai ba ka tashi ba bida ce ka tashi imam ya saddo kai ya ɗago ya ce al'iswa malum shi dai daidaita abu ne wanda kowa ya sani walkaif majhul ya yake kuma ba wanda ya sani ya ce wal imanu bihi wajibun ka yi imani ar-rahman na al'arshi tawa wajibi ne don ba ka yi imani da shi ba ka kafarta wasu alu an bida tambaya kan shi bida ne ya ce ku hudu mana shi daga masallaci haka haka yi wace da shi ai daman kai ma kasa akwai irin wanda kawai suna jiran umarnin imam da an ce kai yanzu misali irin su dan na da agaji da kace hudda muta ai ka gani abin da ake jira ya samu Allah bada gafara su komanda ba da kace to ya ai waje da shi Allah ya gafara yace kaga alal arshi stawa na'am malik malik alal arshi stawa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi ya zo ma a cikin ƙur'ani da siga alal arshe ko da siga sun mastawa alal arshi a wuri nawa sun mastawa alal arshi a wuri shidda sannan sai wuri na bakwai ya ce ma ar-rahman alal arshi stawa darasin da ya wuce mun zano wuraren ko na'am ar-rahman alal arshi stawa wannan kenan kenan zaka gane Allah subhanahu wataala da ya halitti sammai da ƙasai sai ya daidaita akan al'arshi an gane ko ya ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan al'arshi sannan akwai wannan wakana arshuhu alal ma al'arshin Allah ya kasance da akan saman ruwa yake saboda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ya sa an rubuta allan da abin da za a yi na ƙaddara cikin kitabun mubin ɗin nan kamun halittar sammai da ƙasai a cikin wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kamun a halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin aka rubuta duk abin da za a yi ba ka halittar mutum ba mu gane ba kan halittar sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin wa kana arshu wa alal ma an gane ko imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala sai ya ce wannan amsa da imam malik ya ba dan bid'an nan ya ce wannan ita ce amsa da ta haɗa komi a cikin duk wata matsala ta sifatullahi azza wa jalla duk abinda aka tambaye ka kan sifatullahi azza wa jalla amsar nan ita ce ta haɗa komi da komi an gane ko misali in mutum ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni ma'akuma asma'u wa ara kamar misali mutum sai ce ba kai fa yasu ba kai fa yara sai ka ce mai mi alistima'u ma'ruf wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun an gane ko kai ka ce a huda shi wasu alu an hubida ka ce a huda shi a mu yanzu ina ji sai ka ce a saba shanu ma Allah mana gafara imam ibn qayyim sai yace wannan amsai da zaka ba a jami'in sifatun lahi azza wa jalla wannan amsar tana shiga ko ya ya tambaye ka an gane ko to ka ba shi amsar nan ya tambaye ka wa huwa sami'ul basir ka ba shi amsar nan ka ce mai gashi gashi gashi in ya ce ma kan ilimin Allah ka ba shi in ya ce ma alhayat alqudra alirada a yanda imamu wannan ya kawo shi in ya ce ma nuzulullah ala sama'id duniya ka bashi ya ce ma ka annabi ya ce Allah subhanahu wataala sulusul akhir na dare yana samkowa mi saman duniya ko ya ce ma ya ne ka bashi amsan nan ka ce mai al-nuzul ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajibun was su'alu anhu bid'a yace wannan in ga tambaye ka hushin Allah yake yarda Allah rahama Allah dariya Allah da duk wasu sifat in aka kawo in dai aka ma tambaya ya yake wannan amsar ta imam malik ta ba da kowace amsa an gane ko? Allah mana gafara ya ce ma alal arshi stawa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita a sama al'arshin shi ya ɗaukaka a sama al'arshin shi na'am wa alal mulki tawa sannan Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu na mulkin shi ya kewaye kayan shi shi ya kewaye komi akan mulkin shi an gane ko saboda Allah subhanahu wata'ala duk wani abu da ya shafi mulki yana ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wata'ala kuma mulkin shi ba abin da zai mashi ya shafe ko kuma ya rasa shi saboda kai yanzu ko mulkin ko mulkin unguwa aka baka abubuwa nawa zasu ma ya shafe ba kai iyawa amma Allah mulkin shi ya kewaye komi an gane ko yana sama al'arshin shi can ya ɗaukaka amma mulkin shi ba abin da ya kuce mashi mun gane ko al'arshi can ya ɗaukaka amma daga mulkin shi ba sai ya zo wuri ba ne yake mulkin wurin shi daga can saman al'arshin shi saman bakwanin rutsai Allah subhanahu wa ta'ala yake jeran mulkin shi kamar Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai nashi ne wa ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasan nan guda bakwai nashi ne an ga wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa al ardi nashi ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su sammai da ƙasai duka lahu na Allah ne wa ma tahta thara da abin da ke can can can cikin ƙasa duka na Allah ne ba abin da ba abin da ya huda daga cikin mulkin Allah kaga lahu adjective possessive ake ce mai ko duka nashi ne babu abin da wanda ba na Allah ba subhanahu wataala da daidai da ƙwayar zarra ba abin da ya huda ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wataala nashi ne mulkan wa halkan wa abidan an gane ko ga mulki kuma da ta halittun da kuma bayan duka nashi ne an gane ko sannan zaka gani cewa Allah subhanahu wataala yana yawan alakanta wato halittar sammai da kasai ko kuma zikir ambato na sammai da kasai da menene da yanayin wato mulkinsu kamar misali in ka ɗauki misali a wannan suratu taha saka ganin malam aida yace ala arshi stawa ko sai yace wa alal mulki stawa to in ka ɗauki sai ya ɗauki wannan aya ar-rahman alal arshi stawa ya kawo wannan alal arshi stawa wa alal mulki stawa sai ya kama lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara ka gani kenan zai kwatanta ma zaka gani cewa ana Allah subhanahu wataala yana hada halittar sammai da kasai kuma sai ya hada su da duk abin da ke nan mulkin nashi ne da kulolonsu da shige wasu haka kamar yadda ya zo cewa araf cikin araf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر kaga da ya kawo shine ya halitta sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu sannan ya ɗaukaka akan sama yana sanyo dare cikin wuni yana nema wannan yana nema wannan da gaugawa da rana da wata da tauraru abin horewa ne cikin al'amarin Allah subhanahu wataala sai ya ce ma ala to ku saurara lahul khalqu halittu duka nashi ne wal amr umurnin ma wal amrun jagoranci umurnin na Allah ne an gane ko sai ce tabarakallahu rabbul alamin madalla da Allah ubangijin talikai an gane ko kenan duk wani mulki ba abin da ya isa ya kubce ma Allah subhanahu wataala shine tun daga mulkin duniya har lahira saboda nan yana daga cikin abin da za a tashi maganar da Allah subhanahu wataala zai yi a cikin mahashar Allah zai yi tambaya aina muluku duniya ina masu mulki ina le president president le conseiller conseiller le gouverneur le ministre lai lai lai lai lai duk kuna ina masu mulkin duniya sai Allah ya ce masu liman mulku yau wane ne yake da mulki a yau mai mulki ya yi magana an yi shiru shiru ba amsa waye isa ina mai mulki masu mulkin duniya an baka mulki an baka gerance an baka biro an baka wane ne kana daga kai kana jiji da kai kana koboro kana izza kana abin da kaga dama limanil mulkul yau kala rawi yace ya yace Allah shi ka kala rawi cewa shi shi yana kusa a duba yaro yace ko ya ce sai an ce limanin mulkul yau mai ce daga hannu ka duba Allah mara gafara kasan albani ya makala rawi taskiya ya ce kala rawi salaf ne salafiya ce tsantsan salafiya ya ce kawai sai dai salafiyar tasa ce ta lokacin sai an hada da wannan abin da yake shek ma ya ce yana daga shek abdulzaka yana daga cikin malaman da suka sa su sai mun ki sai mun ga hujja eh mun ki sai mun ga hujja ba mu hujja sannan mu yarda to su salafiyar ta ce lokacin sai an dan hada da da haka da haka ya ce sai ya ce ma'ado ba yaro daga hannunka inda to Allah mana gafara Allah subhanahu wata'ala ya ce liman mulku yau shiru ba wanda isa yi magana aina muluku duniya ina siki ba wanda isa yi magana balbar ma ai muluku duniya din da yawa daga cikin su rannan ai da yawa daga cikin su sun san a wannan sun mance sun san ai haƙƙin da suka ɗaukon makansu haƙƙi ne ai haƙƙi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Ubaida ne ko Amir bin Jarrah yace mashi wallahi an baka mulki kakka amsa sai kakka amsa kakka iyawa mulki Allah mana gafara mu kuma yanzu bin shi muke da gudu ka san inda mulki yake da matsala inda mulki yake da matsala duk wa'annan mas'ulun arra'iyya sun shigo ka dole a tambaye ka mu doka hatta da wannan le secretary general sj na equal wannan ai mulki ne wallahi sai an tambaye ka waye ce kace zaka iya responsible na kallon sai an tambaye ka waye ce kace zaka iya le secrétaire general kaga ana cin kudin sandika kwatfar wane ne kaza kaza kaza Allah mana gafara ka san inda wannan matsala take malam wannan matsala inda take shi kudin jama'a in ka doke shi gululu ne ka doka shi kuma kudin mutum ɗaya in ka doka tsakanin kai da shi ne yanzu tsakanin ni da kai in na ci kudinka muna iya rigile yanzu amman tsakanin kai da misali wanda ka mulka mala wani har yanzu baka ƙara ganin shi ba kuma ya tafi wani ya mutu yanzu in na ci 20 taka 20 ce haƙƙi ni da kai amma in na ci 20 ta jama'a 20 ce haƙƙi dawa da jama'a kaga inda abin yayi hatsari mu kuma muna ɗaukar shi wata hasabuna wahayina kawai gani muke yau mine ne kawai don su kaza to Allah mu da gafara Allah kare mu zaka gani kuma mu wannan wai su muke bi da gudu suna tserewa muna bin su kuma da yawa daga cikin mu da an samu matsayin nan sai an taba sai kaji ana kaza kaza da an samu sai kaga sai an taba shi yasa ake son ka koya ma kanka tun kamun ka samu matsayi abubuwa da yawa tun bakka da shi ka koya ma kanka in baka koya ma kanka ba wallahi in ka same shi zaka zama da wannan dinka baka ji ba ana cewa shi hali in ka shekar 100 baka haɗu da mutum ba tambaye shi a lahiyar shi halin nan dai wanda ka sani ne illa man rahima rabbuk an gane ko Allah mana gafara yace walahul asmaul husna wa sifatil ula Allah subhanahu wa ta'ala lahul asmaul husna na'am shi ne nam lokaci ya yi to ganin lokaci ya yi kenan sai mu kwana nan haka ne ko in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu ci gaba daga cikin wannan babi na tauhidi babin matan tiku bihil alsina wa ta taqidu bihil afida min wajibi umuri diyanati sai mu tashi insha Allah qaulul musannif rahimahullahu ta'ala walahul asma'ul husna wa sifatul ula Allah shine yake da sunaye tsarkaka da kuma siffofi madaukaka wannan yana daga cikin duka tauhidi wanda ya kamata mu kudurce mu rike mu gyara ibadan mu Allah subhanahu wataala ya kama mana fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kiran mu sannan ya sanar da mu abinda shine daidai اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد حوائجنا وحوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا وقد حوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته